إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a ci gaba da karatu mana wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiyya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 24 ga watan zulqada jira 1443 wanda ya daidai da ranar 23 ga watan 6 2022 miladiya yau karatu mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis واللفر الشيخ الدكتور محمود أحمد الطحان حفظه الله تعالى وانا وانا شي زي زمو درسي نا 27 a cikin wannan littafi mana nan dai cikin alfasul thalis muna cikin fasali na uku wanda yake magana akan al-khabarul mardud al-khabarul mardud khabar wanda yake mardud ne wato wanda ba karbabbe ba hadisi hadisai wanda suke ba karbabbu ba sannan kuma wanda yake an mayar da su ne saboda suka da aka yi a tattare da rawin hadisa to sukar ta bangare biyu ne akwai suka ta bangaren adalarsa akwai kuma suka ta bangaren hardansa bangaren adalcinsa da kuma suka ta bangaren harda da aka sai aka samu sabubba guda goma da suke janyo a soki rawi biyar sun shafi bangaren adalcinsa biyar kuma sun shafi bangaren hardansa to kuma kowane sababi akwai hadisai da ake samu karkashin karkashin wannan sababin da ya janyo aka so kirawo to yanzu muna karkashin sababi na bakwai ne daga cikin sababban da suke janyo a so kirawi sababi na bakwai wanda shine mukhalafatu siqati sabawa amintattu sabawa amintattu to karkashin wannan sababin muka samu hadisi al-mudraju muka samu al-maqlub muka samu al-mazid fi muttasil fi muttasil al-asanid muka samu al-muttarib muka samu al-musahhaf a darasin mu da gabata yau kuma muna da ashazu wal mahfuz ashazu wal mahfuz duk wa'annan hadisai ne wanda suke ba karbabbu ba an mayar da su saboda suka da aka yi a tattare da rawi wanda kuma wannan shi ne sababi na bakwai sabawa siqat sabawa amintattu shi ne mutum ya fandare shi ne ashaz mutum ya fita daga cikin jama'a tumanin zai mana ta'arifin hadisi shaz ya ce awwalan ta'arifu ko ta'arifu shaz ta'arifin abin da ake nufi da shaz alif lugatan ta'arifinsa a lugar larabci ismu fa'il ne mai shazza ismu fa'il ne na shazza bai ma'anan farada da ma'anar ya kadaita mun gane in farada ya kadaita kenan fashazu ma'anahu al-munfaridu anil jamhur shaz ma'anansa shine wanda ya kadaita daga jumhur daga mafiya yawa ya kadaita daga mafiya yawa shine shaz an fahimta wannan shine ma'anansa a lugha ba istilahan a istilahi na malaman hadisi idan suka ce shaz shine ma rawahu al-maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu hadisin da karbabbe ya ruwaito amma matsalansa ya saba ma wanda suka fi shi cancanta shi ne matsala in ba kuma ta ba sabanin hadisi munkar wanda muka wuce a baya mun wuce munkar shi ne ma rawahu da'ifu mukhalifan lima rawahu siqa hadisin da da'ifi ya ruwaito mutum mai rauni ne kuma sai ya ruwaito hadisin da ya sabawa amintattu ko ya sabawa amintacce kaga zama munkar kishiyar kuma wanda shine karbabbe ya zama ma'ruf ya zama al-ma'ruf to shi kuma wannan shaz shine ma rawahu al-maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu wanda ya rawaito shi karbabbe ne shi ba da'ifi bane karbabbe ne amma matsalansa ya saba ma wanda suka fi shi cancanta ne to kishiyarsa wanda shine karbabbe shine al-mahfuz din mun gane ko shi yasa yace ash-shaz wal mahfuz kenan shaz shine wanda ba karbabbe ba wanda ya ruwaito shi ya saba wa jumhur ya saba wanda suka fi shi aula suka fi shi zama aula al-mahfuz kuma shine na ɗaya bangaren wanda yake karbabbe mun fahimta ثانيا نبي شرح التعريف شرح ونن تعريفه ga ta'arifi nan mun yi ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu to za a yi sharhin wannan ta'arifa yace al-maqbul abinda ake nufi da al-maqbul tunda yace ma rawahu al-maqbul to wane ne maqbul ta al-maqbul huwa al-adl alladhi tamma dabtuhu al-maqbul shine adalin nan wanda hardan sa ya cika aw al-adl alladhi khaffa dabtuhu ko kuma adalin nan wanda har dansa yake da sassauci bai zama cikakke ba wanda har dansa ya zama cikakke shi ake hadisinsa shi ake cewa sahihi shi ake cewa sahihi wanda har dansa ya zama ta zama tana da khiffa tana da sassauci shi ake cewa hasan amma kowannen su hadisi ne karbabbe idan wannan sahihi ne wannan hasan to kowannen su wannan maqbul ne karbabbe ne a wajen malaman hadisi wa man huwa aula minhu to wanda ya fi shi cancanta shi kuma shine ai arjahu minhu abinda ake nufi da shi an ce mukhalifan liman huwa aula minhu to wane ne aula minhu shine ce wa man huwa aula minhu ko kuma wa man huwa aula minhu wanda yake shine mafi cancanta daga gare shi ai arjahu minhu wanda ya fi shi rinjayi rinjayi kuma limazidi dabtin saboda karin harda da yake da ita akan wancan har dansa ta fita wancan karfi mun gane misali wannan ya zama tamu dabt ne wannan kuma ya zama khafifu dabt ne sai khafifu dabt ya rawaito hadisin da ya saba wa tamu dabt mun gane ko shi da ce limazidi dabtin aw kasarati adadi ko kuma yawan adadi shi shi kadai ne su kuma suna da yawa sun kai biyu abin da ya saba aw ghairi dalika ko wani wannan min wujuhi tarjihat na daga fuskoki na rinjayarwa wanda ake rinjayar da da wani akan wani a ce wani ya fi wani cancanta sai ce waƙad sai ce haza waƙad ikhtalafa ulama fi ta'rifi wannan kenan kuma malamai sun yi sabani wajen ta'rifin hadisi shaz wajen ta'rifin hadisi shaz ala aqwalin muta'addida kuma sun yi sabani akan maganganu masu yawa لكن هذا التعريف سيدي وانا تعريف عند مكي هو الذي اختاره الحافظ بن حجر شين تعريف عند الحافظ ابن حجر يزعبه يتفي أكنسا وقال هرمايتي إنه المعتمد في تعريف الشاذ وانا تعريف شين أبن دوغرو أبوجن تعريف حديث شاذ بحسب الاصطلاح ده غرغدين اصطلاحي na na malamai ga duba nukhba da sharhinta shafi na 37 salisan na uku aina ya ƙa'u shuzuz a ina shuzuzi yake abkuwa a ina ne yake abkuwa a isnadi ko a matani shine zai magani zai magana akai yace ya ƙa'u shuzuz fi sanad kama ya ƙa'u fi fil matani aidan yace shuzuzi yakan abku a cikin sanadin hadisi kamar kuma yanda yakan yakan abku a cikin matanin hadisi shi ma alif yace misali shuzuz fi sanad misalin shuzuzi a cikin sanadin hadisi ma rawahu tirmizi wa nasa'i wa ibn majah hadisin nan da imam tirmizi da imam nasa'i da ibn majah suka rawaito min tariq ibn uyayna ta hanyar sufyan bin uyayna an amr bin dinar an ausajata an ibn abbas anna rajulan tuwfiya ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum an karɓi ransa ya rasu a lokacin manzala sallama walam ya da warithan illa illa maulan huwa ataqahu bai bar wani magadi ba sai wani yantaccen bawan da shine ya yanta shi to wata ba wata ba abna wata ba abna uyaina wata ba ko wata ba wata ba abna uyainata ala waslihi ibn jurayj wa ghayruhu to sai aka samu sun bi ibn uyaina ibn uyaina ana maf'ul bihi ne sun bi ibn uyaina ala waslihi wajen sadar da isnadin hadisin zuwa ga manzon Allah isnadin ya zama mausul ba munqati ba wanda suka bi ibn uyaina akan wannan akwai ibn jurayj an gane wa ghayruhu da wasunsa daga cikin daga cikin malaman hadisi daga sun ruwaito shi da isnadi mausul wa khalafahum hammad bin zaid amma hammad bin zaid sai ya saba musu farawahu an amru bin dinar sai ruwaito shi daga amru bin dinar an ausajata daga ausaja wa lam yazkur ibn abbas amma shi bai ambaci ibn abbas ba kun gane to sai zama ruwayan su ta fi tashi karfi saboda su suna da yawa kun gane ولهذا قال أبو حاتم شيس أبو حاتم المحفوظ حديث حديث ابن أيينة wanda yake mahfuz shine hadisi ibn uyayna fa hammad bin zaid shi hammad bin zaid min ahli al-adala wa dabt shi ma yana daga cikin adilan mutane kuma ga harda kenan maqbul ne karbabbe ne amma wa ma zalika faqad rajjaha abu hatim riwayata man hum aksara adadan minhum amma tare da haka abu hatim sai ya rinjayar da ruwayar wanda suka fi shi yawan adadi mun fahimta saboda su waɗancan sun fi shi yawan adadi ga ibn uyaina kuma an samu wasu sun bi shi su yi masa mutaba'a wajen wato sadar da isnadin hadisin zuwa ga annabi irin su ibn jurayj ibn jurayj da sauransu duka sun kawo hadisin da isnadi mausul amma shi hammad ya kawo shi da isnadi wanda yake ba mausul ba bai ambaci ibn abbas ba to kaga sai a rinjaye da nasu akan nashi dan sun fi shi yawa sai nashi ya zama shaz nasu kuma ya zama mai mahfuz mun gane ba misali shuzuz fil matan misalin shuzuzi a matanin hadisi wancan a isnadi ne wannan kuma a matani to misalin sa rawahu abu dawud da tirmizi abinda abu dawud da tirmizi suka rawaito min hadisi abdul wahid bin zayyad ko bin ziyad hadisin abdul wahid bin ziyad an al-a'mash عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا يلا وإذا صلى أحدكم الفجر فليتجع عن يمينه إذا دينكو يسلى الفجر إلى كعتال الفجر فليتجع عن يمينه تسي كون تابان غران داما سكدان تو nan ya kawo shi annabi ya ce kun gane tunda wannan annabi ya ce iza salla ahadukum فليضطجع أن الفجر فليضطجع فليضطجع عن يمينه وقال البيهقي بيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا عبد الواحد يا ثاب عدد مرويتا ديوا أكم ونا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم domin mutane masu yawa sun ruwaito shi ne daga aikin manzan Allah ba cewa yi iba a yi ba a yayi ne sai aka gani sai aka ruwaito yayi ne in ga in yayi in yayi rakata fashi sai dan kwanta sannan sai ya tashi to da aka ga yayi sai aka ruwaito to duk wanda suka ruwaito shi suna ruwaito shi ne daga aikin manzon Allah amma shi sai ruwaito shi daga mai fadar sa cewa annabi ya ce an gane la min qawlihi ba daga fadar annabi ba suka ruwaito su sauran masu yawa amma shi sai ruwaito shi daga fadar sa wa anfarada abdul wahid min bayni siqati ashabi a'mash أصحاب الأعمش بهذا اللفظ سيدنا عبد الواحد شين وندي كديتا daga tsakankanin amintattun almajiran al'amash da wannan lafazin shi kaɗai kaɗai ta da shi sauran da sun ruwato shi daga aikin annabi da haka sai nashi ya zamo shaz su kuma tun da sun fi shi yawa nasu ya zamo mai zamo al-mahfuz zamo mahfuz an gane rabi'an na hudu al-mahfuzu abinda ake cewa hadisi mahfuz mun dai fahimce shi amma da ya ƙara hudo shi haza wannan a eh shine wa yuqabilu shaz al mahfuz wannan shi ne wanda yake kalubalantar shaz an gane shi ne yake fuskantar shaz al-mahfuzu ko kuma haza wa yuqabilu shaz al-mahfuz wanda yake fuskantar hadisi shaz shine hadisi shine hadisi al-mahfuz wane ne hadisi mahfuz sai ce ma rawahu al-awsa'u mukhalifan li riwayati siqa wanda mafi aminci ya ruwaito wanda kuma ya saba wa ruwayar amintacce akwai ausa'u akwai siqa an gane mafi amintuwa da kuma amintacce in aka ce mafi kaga akwai ƙarin wani abu akan na wannan ko ta bangaren harda ko kuma ta bangaren yawa sai roto abin da ya saba wa siqa wanda su ba amintattu ne amma wa'annan sun fi su to shi wannan nashi sai a ce masa mahfuz su kuma waɗancan nasu sai zamo shaz kamar yadda ko nashi sai zamo shaz kamar yadda bayani ya gabata wa misaluhu shi ma dai misalin sa minal misalanin maskura da fin nau'i shaz misalan can guda biyu da suka gabata a nau'in hadisi shaz to kishiyar su shine misalin hadisin hadisi mahfuz haka ba sai an kawo wani sabon misali ba khamisan na biyar hukumu shaz wal mahfuz hukuncin hadisi shaz da kuma hadisi mahfuz jami'ar ma'alumi yana daga cikin abin da yake sananne anna shaz da hadisi mardud cewa hadisi shaz hadisi ne mardud wanda yake ba karɓaɓɓe ba wanda ake mayar da shi amma mahfuz amma shi hadisi mahfuz fa huwa hadisun maqbul shi hadisi ne wanda yake karɓaɓɓe a gurguje da ke akwai ɗan sauran lokaci duk da akwai zafi mai haƙuri aljahalatu bin rawi aljahalatu bin rawi jahiltar marwaicin hadisi wanda shi ma sababi ne na takwas shi ne sababi na takwas yanzu da wannan muka zo ƙarshen sababi na bakwai a darasin da ya wuce na ce masa sababin ƙarshe wancan to wahami ne kenan sababin sababi na bakwai wannan shine na takwas dan sababan guda goma ne yawa wannan shine na na takwas yayi lamba kasa yace wahiya as-sababu thamin min asbab at-ta'ni fi rawi shine sababi na takwas daga sababban suka a tattare da rawi ta'rifuha ta'rifun jahala alif lugha a lugar larabci masdaru jahila masdar ne na jahila diddu alima wanda kishiya ne ga alima jahila ya jahilta alima ya ya sani waljahalatu bin rawi ita kuma jahiltar marwacin hadisi ta'ani tana nufin adam ma'rifatihi rashin sanin wane ne shi rashin sanin wane ne shi shine an jahilce shi kenan wannan aluga kenan ba istilahan a istilahi adam ma'rifati ainin rawi aw hali shine rashin sanin wane ne shi asalin rawun wane ne shi ko kuma a san shi wane ne amma a jahilci halinsa sai zama majhulul hal akwai majhulul ayin akwai majhulul hal ko zama shi kansa kwata-kwata ba sananne ba ne ko kuma zama a shi sananne ne amma halinsa ne wanda ba sananne ba to kowanne ana kiransa wannan jahala an jahilci wani abu game da shi thaniyan abu na biyu asbabu ha sababban da suke janyo jahala wa asbabu jahalati bin rawi salasatun sababban da suke janyo a jahilci rawi guda uku ne wahiya wanda su ne alif kasaratu man'utin rawi a samu yawan siffofin rawun wato rawun ya zama yana da siffofi da yawa an gane ya zama abin nan shi mai sifar ya zama ya kunshi abubuwa da yawa wanda ake siffata shi da su domin shi ne man'ut din sannan sai ya zama yana da sifofi da yawa wanda ake sifata shi da shi ya zama kuma sifofin sun yi yawa min ismin daga abin da ya shafi suna yana da sunaye da yawa au kuniya au kuniyacin ko kuma alkuniya au laqabin ko laqabi suna shine alam din mutum ce masa muhammadu ko ibrahima ko hantsi ko ko nomau ko ta girbi ko taroro da sauransu wannan wannan abin nan ne wannan alam ne sannan akwai alkuniya a ce baban wani mamarwanci abu fulan ummu fulan ummu fulan haka misali baban wani alkuniya ke akwai lakabi kuma lakabi shine a a yi mutum wani lakabi irin ko a ce mai gaskiya kamar abubakar siddiq kenan irin su faruk irin su zuliya daini da sauransu wani lakabi ne au sifa ko kuma wata sifa tashi ce liman ko imam shugaba ko malami ko kaza ko shak wata sifa ne da za a bashi au hirfatin ko kuma aiki a ce manomi ko makeri ko masunci makamin kifi makiyayi ƙungari shi ne hirfa sana'arsa a danganta shi zuwa ga sana'arsa au nasabin ko nasaba zuwa ga kabila ko ko abin nan a danganta shi alfulani an gane ko kamar ni a ci a tudunni nisba zuwa ga tudunni yawa an gane ko to sai zama yana da irin wani abubuwan da yawa duk wani yana da su kaga wannan ya an samu kasaratu man'ut kasaratu man'utin rawi wannan fayashtahiru bi shay'in minha to sai ya shahara da wani abu daga wa'annan abubuwa sai zama ya fi shahara da kaza a cikin su an gane misali zama ya fi shahara da sunansa ko ya fi shahara da lakabinsa ko ya fi shahara da alkuniyarsa ko ya fi shahara da nisbarsa ko wani abu irin wannan fayuzkaru bi ghairi mashtahara bihi to idan ka zo sai a ambace shi da abin da ba da shi ya shahara ba sai a ambace shi da abin da ba da shi ya fi shahara ba an gane yanzu ka gani ana mai alkuniya da abu zakuwan an ba kowa ya san da wannan alkuniyar sai wani ya zo ce kala abu zakuwan to wa ya san wani abu zakuwan amma ka ce attijini kowa ya sani na fi shahara da nisba to sai kuma sai ka zo sai ka ambace da misali da alkuniya to ka gana sai zama ka ambace ne da abin da ba da shi na shahara mun fahimta to sai wani ya zo ya ambace shi da abin da ba da shi ya fi shahara ba ligardin min al-aghrad saboda wata manufa daga cikin manufofi fa yazunnu annahu rabin akhar sai ayi tsammanin cewa shi wani marwaici ne daban fa yahsulu al-jahlu bi halihi to wannan sai ya sa sai a jahilci halinsa kun gane wannan shine abu na farko ba na biyu qillatu ruwatihi karancin ruwayoyinsa zama bai da ruwayoyi da yawa فلا يكسر الأخذ عنه بسبب قلة روايته قلة روايته sai zama ba a karban hadisai daga gare shi da yawa saboda karancin ruwayarsa bai da ruwayoyi da yawa farubba ma lam yarwi anhu illa wahid yaso da dama za a samu ba ma wanda ya ruwaya daga gare shi sai mutum ɗaya kawai to wannan ma yakan sa mutum ya zamo ya zamo a samu jahala ta tare da shi jim na uku adamu tasrih bismihi rashin sarraha sunansa لأجل اختصار صبودة تقيتاوا ونهوه كو أبن ديك ما دهكا ويسمى الراوي غير المصره باسمه المبهم تراوين دبا أصرها سونا سبا أنا كمسا مبهم سيادو أمبتشيش أما بقى صرها سونا سبا تو أنا كمسا مبهم تو شما رشن صرها سونا يكن جنيو جحالة في أجاهل كمتما ثال وتو ثالثا لأكو أمثلة مثالي alif misalu kasarati nu'utin rawi misali akan yawan nu'ut na shi rawi akwai wani rawi da ake ce masa muhammad bin sa'ib muhammad bin sa'ib bin bashar al-kalbi ko bishir ne ko bashar al-kalbi to nasabahu ba'dhum ila jaddihi wasu sun danganta shi zuwa ga kakansa faqala yace muhammad bin bishir ko bashar sun fi yawan cewa bishir wasammahu ba'duhum hamad bin sa'ib wasu kuma suka kira shi da suna hamad bin sa'ib wa kannahu ba'duhum wasu kuma suka yi masa alkunya aban nadr wa ba'duhum aba sa'id wasu kuma suka ce aba sa'id wa ba'duhum aba hisham wasu ma suka ce aba hisham fa sara yuzannu annahu jama'a sai ya zama ana zaton cewa shi wata jama'a ce mai zaman kanta wa huwa wahidun alhalin shi kadai ne to wani misali ne ba misalin ƙillaci ruwayatar rawi misalin kuma ƙarancin ruwayar marwaici wa ƙillaci marrawa anhu da kuma ƙarancin wanda suka yi ruwaya daga gare shi akwai wani da ake ce masa abul ushara ad-daribi min at-tabi'in ya cikin tabi'ai lam yarwi anhu ghayru hammad bin salama ba wanda yayi ruwaya daga gare shi in banda hammad bin salama kaga wannan za a iya jahiltar sai zama ba a san shi ba jin misalu adam tasrih bismihi misalin rashin sarraha sunan mutum qaulur rawi marwaici yace akhbarani fulanun wani ya bani labari aw shaykhun ko wani shehi aw rajulun ko wani mutum aw nahwu zalik kaga ba a sarraha sunansa ba ya zama mubham ya zama mubham رابعا أنه تعريف المجهول تعريف المجهول وند أكا جاهلته هو من لم تعرف عينه أو صفته شين وند بقى سان شبا بقى سان شي كان شي شي كان شي بقى سان شبا كو بقى سان صفر سبا شي زنتو أن سان شي أما بقى سان صفر سبا ومعنى ذلك معنى روانا أي هو الراوي الذي لم تعرف ذاته وند بقى سان ذات سبا أو شخصيته كو شخصية رسا أو عرف شخصيته كو سان شي أن سان وانيني شخص دنسا ولكن لم يعرف عن صفته سيدي بقى سان صفر سبا أي عدا- أبنى عدالته وعدالته وضبط- وضبطه شيء بقى سان وانا أبو نعادل تنسا كو هردن سبا an san shi shi wane ne amma ba a san adalcinsa ba kuma ba a san karfin hardansa ba ya yake to wannan ana ce masa majhul al-majhul wanda aka jahilta sai ce anwa'ul majhul nau'ukan wanda aka jahilta yumkinu an yuqala to zai iya mu ce inna anwa'al majhul thalathatu nau'ukan majhul uku ne wahiya wanda su ne alif majhulul aini wanda aka jahilci azatinsa ألف تعريفه أتو آه واحد تعريفه هو من ذكر اسمه تعريف سشين وند أكا أنبت سولانسا ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد أما با وند يروي دقريش سيراوي قد أدي كوي اثنين حكم روايته تو مي حكم روايرسا حكم روايرسا شين عدم القبول با أكربه إلا إذا وثق سيئن أنسى موني يا وثق شي ياتي أمن تتشيني salasa kaifa yuwathaqu yaya za za a wasaka shi yaya za a amintar da shi yace yuwathaqu bi ahdi bi ahdi amrayni za a wasaka shi da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ne alif imma an yuwathiqahu ghayru man rawa anhu ko dai a samu wanda bai yi ruwaya daga gare shi ba shine wanda zai wasaka shi wanda bai taɓa ruwaya daga gare shi ba shine zai zo ya ce siqa ne na farko kenan ba wa imma an yi wasiƙahu man rawa anhu ko kuma wanda ya ruwaya daga gare shi ya wasaƙa shi amma bai sharti an ya kuna min ahlil jarhi wa ta'dil da sharaɗin ya zama yana daga cikin malaman yabo da fallasa su masu wannan su malamai sanannu ne daban suke ana ce musu ulama'u jarhi ulama'u jarhi wa ta'dil malaman yabo da fallasa to sai a samu wanda ya yi ruwaya daga gare shi amma yana cikin wa'annan malaman to sai ya wasaƙa shi to nan ana karban ana karban wannan wasakawar da aka sai a- sai a karbe sai a karbe hadisin sa mun gane rabi'an hal li hadisihi ismun khas shin majhul hadisin sa yana da wani suna ke bantacce da malaman hadisi suka rada masa yace laysa li hadisihi ismun khas hadisin sa bai da wani suna ke bantacce wa inma hadisuhu min nau'i da'if kadai hadisin sa yana daga cikin nau'in hadisi mai rauni shikenan sai ba a ina muka samu alif wannan ba ɗin ta zo ita kuma nan ina a mashhurul aini masha Allah barakallahu fikum kenan yanzu nan mun zo ƙarshen bayani akan mashhurul aini to ba mashhurul hal ai can baya ce yumkinu an yuqala inna anwa al majhuli salasa an gane wa hiya mashhurul aini shine alif to dinnan da muka karanta to yanzu ba na biyu kenan shine mashhurul hal wanda aka jahilci halinsa wa yusamma al-mastur wanda ake kiran shi da suna sitirtacce wanda aka sitirce wahid ta'rifuhu ga ta'rifin sa huwa man rawa an husnani fa aksar shine wanda mutum biyu suka yi ruwaya daga gare shi ko sama da haka lakin lam yuwassaq sai dai ba a amintar da shi ba ba a wasaqa shi ba isnain hukumu ruwayatihi hukuncin ruwayarsa ar-raddu ana mayar da ita ba a karba ala sahihi alladhi qalahu al-jumhur akan magana mafi inganci wadda jumhurin malamai suka faɗa salasa halli hadisihi ismun khas shin shi ma hadisin sai yana da wani keɓantaccen suna da malaman malaman hadisi suka rada masa ce laisa li hadisihi ismun khas hadisin sa bai da wani keɓantaccen suna wa inna ma hadisuhu min nau'i da'if kadai hadisin sa yana daga cikin nau'in hadisi mai rauni sai jim na uku kenan ai dama ya ce uku ne ko yawwa yumkinu an yuqala inna anwa al majhud salasatun to mun ga alif ga ba kuma ga jim shine al mubham al mubham wa yumkinu an na'tabira al mubhama min anwa al majhul malace zai yi mu lissafa mubham a cikin nau'ukan ko mu lura da mubham daga cikin nau'ukan majhuli duk wanda yake mubham ne rawun ba a san shi ba an ci kala rajulun ko haddasa ne fulanin ko shaihun ya zama mubham to kaga tun da ko ya zama mubham ai ba a san shi ba an jahilce shi haka za mu sa shi cikin nau'in almashhulu wanda aka jahilta wa in kana ulama'ul hadisi duk da malaman hadisi qad atlaqu alaihi isman khas sun yi masa itlaƙin suna wanda yake keɓantacce an yi masa suna keɓantacce wato an raɗa masa suna lakin haƙiƙatuhu tushbihu haƙiƙatal mashhur sai dai haƙiƙaninsa tana kamantacce ne da haƙiƙan wato haƙiƙanin hadisi mashhur shi yasa malai ya shigo da shi cikin jerin mashhur al mashhur واحد تعريفه كتعريف وهو من لم يصرح باسم باسمه في الحديث ولم من لم يصرح من لم يصرح باسمه في الحديث وان بقى صرح سونا سبا a cikin hadisi a ce rajulun ko shaykhun ko wani abu da ya kama da haka isnain hukuma hukum ruwayatihi an gane hukuma mu ce isnan mu yi li'irabun daidai mu ce isnan na biyu hukum ruwayatihi hukuncin ruwayarsa adamu alqabul shi ma ruwayarsa ba a karba hatta yusarriha rawi anhu bismihi har sai wanda ya ruwa daga gare shi ya sarraha sunansa an san shi wane ne aw yu'rafa ismuhu bi wurudihi min tariqin akhar musarrahun fihi bismihi ko kuma zamo an yi ta'rifin sunansa ta hanyar zuwan sunan ta wata hanya daban ya zamo a hadisi ya zo ta wata hanya daban a cikin wannan hanyar an sarraha sunansa an ambaci sunansa to sai a karbi hadda wannan ma tun yanzu an gano shi wane ne dawo matsalar ba a gano shi bane yanzu da an gano shi ta wannan hanyar to shi kenan babu matsala sai a karba ya ce wa sababu raddi ruwayatihi jahalatu ainihi dalilin da ya janyo ake mayar da ruwayarsa saboda an jahilci zatinsa shi wane ne an jahilce shi li'anna man ubhima man ubhima ismuhu juhilat ainuhu domin duk wanda aka aka boye sunansa to za a jahilci shi wane ne za a jahilce shi an ce rajulun wani mutum wani mutum ya zo amma ba wanda zai gane shi wane ne waje hilat adalatu kuma za a jahilci adalarsa adali ne ko ba adali ba ne za a jahilci ruwa yasa min babi aula wannan shi ma yafi zama aula in ma ba a gano ba shi wane ne to in babu aula ba za a gano kuma adali ne ko ba adali ba ne da aka fala tuqbalu ruwayatuhu ba a karɓar ruwayansa a thalasa na uku lau abhama bi lafzi ta'dil fahal tuqbalu ruwayatuhu idan aka yi ibhaminsa amma da lafazi na nuna cewa shi adali ne mutum ya zo da lafazin wani mutum adali misali da lafazin adali shin za a karba ko ba za a karba ba to zalika wannan mislu an yaqula kamar a ce an yaqula rawi anhu marwayi daga gare shi yace akhbarani siqa wani amintacce ya bani labari wal jawabu to amsa akan wannan annahu la tuqbalu riwayatuhu aidan alal asah shi ma ba a karbar riwayansa bisa magana mafi inganci li annahu qad yakunu siqa indahu ghairu siqatin inda ghairi amma zai zama siqa ne a gurin sa yawa amma a wajen wani ba siqa bane sai ba za a karba ba al arba'a hal li hadisihi ismun khas shin hadisin sa yana da suna keɓantacce mala ce na'am eh li hadisihi li hadisihi ismun khas hadisin sa yana da suna keɓantacce huwa al-mubham shine al-mubham wal hadisul mubham shi kuma hadisi mubham huwa al-hadisu alladhi fihi rawi lam yusarrah bismihi shine hadisin da a cikin sa akwai wani marwayi da ba a sarraha sunansa ba qala al-baiquni mai baiquniya ya faɗa fi manzumatihi a cikin manzumarsa mun karanta ta anan ko so mubhamun ma fihi rawi lam yusam mubham shine wanda a cikinsa akwai rawi wanda ba ambace shi ba sadisan na shida na ƙarshe asharul musannafati fi asbabil jahala mafi shaharar littattafai da aka wallafa a cikin sabubban jahala sabubban da suke janyo a jahilci rawi alif kasaratu nu'utin rawi littattafan da aka wallafa game da wanda aka jahilce shi saboda yawan sunan naki da yake fama da su sannafa fi al-khatib kitab al-khatib al-baghdadi ya wallafa littafi akan wannan ya suna masa mawdi'u awhamil jam'i wat tafriq ba na uku qillatu riwayatil rawi wanda aka jahilce shi shahalarsa ta kasance saboda karancin ruwayar marwaici ya zama baya ruwaya da yawa sai aka jahilce shi ta nan bangaren to shi ma dai sunnifa fiha kutubun an wallafa littattafai game da wannan sunniyat wanda aka kira ta da suna kutubul wuhdan littattafan al-wuhdan ay al-kutubul mushtam al-mushtamila ala man lam yarwi anhu illa wahid littattafan da suke kunshe da wanda ba wanda ya ruwaya daga gare shi sai mutum daya sai aka tattara su sai aka yi musu littafi wa min hadha al-kutub wa min hadhihi al-kutub daga wa'annan littattafai akwai al-wuhdan sunan littafi ne lil imam muslim na imam muslim ya littafi ya suna masa al-wuhdan sai jim na uku na karshe adamu tasrih bismir rawi wanda yake jahalarsa saboda rashin sarraha sunansa ne zama ba a sarraha sunansa ba ya zama mubham kenan shi ma da yace wasu nifa fihi kutubun an yi rubuce-rubuce littattafai a kansa al-mubhamat an kira su da suna al-mubhamat مثل كتاب الأسماء المبحمة في الأنباء المحكمة سنة لتافن للخطيب البغدادي وكتاب لكم لتافن المستفاد من مبحمات المتن والإسناد من مبحمات المتن والإسناد نا ولي نا ولي الدين العراقي لولي الدين العراقي wannan su ne da mafi shahara inda za ka je ka neme wannan sai ka wannan ilimin sai ka same shi a can to da wannan muka zo karshen shi ma wannan gaba duk da mun bi a gurguje saboda muna fama da zafi da zufa an ɗauke mana wutar lantarki da haka sai mu yi haƙuri da abin da ya sauwaka wannan za mu tashi albida albida din ina jin watakila sai bayan sallah insha Allah darasin mu mai zuwa abin nan ne usulul fiqh ne wannan watakila shine na karshe sai bayan sallah kenan sai mu sa alama mai kyau insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله